يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سافير لهدي 29 ga watan Rabi'un al-Awwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1442 wanda ya dace da ranar 15 ga watan November shekarar miladiya ta 2020 wannan shine darasi na 93 cikin jerin giyar darussa daga littafin alfiyatul hadith ta limamu alhafiz abul fadl abdurrahim ibn al-husayn al-iraqi rahmatullahi alaihi za mu tashi a inda malam yake faɗa a cikin babu ma'arifati thikati wa du'afa a lambar baiti na 981 da yake cewa wa ma'adha fannusu haqqun wa laqad ahsana yahya fi jawabihi wa sad li an yakunu khusama ali ahab min kauni khasmil mustafa id lam adhub wa rubbama rudda kalamul jarihi kan nasa'i fi ahmad ibn salih فربما كان لجرح مخرج غطى عليه السخط حين يحرج to dama ya fara mana magana akan ma'rifatu thiqat wa du'afa yadda ake gane wato masu rauni da waɗanda suke masu ƙarfi a cikin riwaya daga cikin mazaje wanda wannan shine aiki mafi girma da muhimmanci daga cikin ayyukan da malaman hadisi suke a inda yake cewa wa'ana bi ilmil jarhi wa ta'dili fa innahu al-mirqatu lit-tafsili bayna as-sahihi was-saqimi wahdhari min gharadin fal-jarhu ayyu khatari mun karanta wannan baitocin guda biyu yace wa'ana ka bada muhimmanci bi ilmil jarhi wa ta'dili da ilmin jarhu da ta'dil fa innahu domin shi al-mirqatu ko al-marqatu lit-tafsili shine tsani ko shine matattakala da za a hau don iya tantance baina sahihi wa saƙimi tsakanin hadithi mai inganci da mai rauni wahdari sannan kuma ka kiyayi min gharadin nufatar mutane da wata manufa ta daban ta sharri wajen suka su faljarhu ayyu khatari wato ko kuma ayya khatari ana iya karantawa ayyu da ayya yace kaga sukan mutane abu ne mai matukar haɗari in baka da in ba ka da gaskiya a kai ya ce wa ma'aza to amma duk da wannan haɗarin da ke ciki kasancewar jarwata yana da haɗari fannusu yin nasiha a cikin addini yin nasiha ga Allah yin nasiha ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yin nasiha ga addinin musulunci haƙƙun wannan aiki ne na wajibi za a samu lada a kan shi idan mutum ya nufaci aikin alkhairi a kansa a haƙƙun gaskiya ne an taɓa tambaya limamu ahmad ibn hanbal cewa akwai wani mutum mai suna abu turab an nakashi shi ne ya ce ma ahmad ibn hanbal ya kake giba ya kake giba mutane mataktabun nas don me kake cewa wane bai da kirki wane ka a karɓa wane kaza sai ahmad dan hanbal ya ce mashi wai waika kai canka hadhihi nasihatun wa laysat ghiba wannan nasiha ce ba giba ba al-imamu abin nan al-khatib al-baghdadi ya fitar da wannan magana a cikin al-kifayatu fi ilmin riwaya da isnadi tabbatacce zuwa ga al-imamu ahmad ibn hanbal sannan kuma sai ya ja mushi aya ya ce wa qulil haqqu min rabbikum ku faɗi gaskiya ta zo daga ubangijinku da haka wajibi ne ga malami yi wannan aiki na bayani ba zai kyamaci hakan ba saboda tsoron kada ya giba kuma malamai sukan fitar da nasoshi daga cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suka nuna hakan na faruwa a aikace kamar alal misali faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa a cikin hadisi sananne bi isa akhul ashira wanda yana cikin bukhari da muslim a cikin al-bukhari da muslim ya kawo wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama daga hadisin Aisha radiyallahu anha da kuma wajen ta'adili kaga wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tir da wani a wajen addalawa kuma aka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ila yau kamar inda Bukhari da Muslim suka fitar a cikin kitabu fadail sahaba na Imam al-Bukhari da yake cewa game da Abdullahi dan Umar inna Abdullahi rajulun salihun lalle Abdullahi mutumin kirki ne da hadisai da yawa a bangare guda biyu bangaren ta'adili da bangaren ta- tajrihi waɗanda za a iya istishhadi da su don su nuna cewa lalle hakan yana faruwa a aikace to da- don haka sai aka aka yi istisna'in wannan aiki daga giba-giba ta ɗaukan laifin mutane da ambatan shi alhalin basa nan. al-imamun nawawi ya yi magana akan haka a cikin littafin shi sharhin sayo muslim a a- a cikin juz'i na shashi da can ƙarshe kenan haka al'iz ibn abdussalam ya yi faɗi wannan magana shi ma a a cikin littafin shi kawaidul a, ahkam a inda yake cewa yake cewa alqadhu fi riwati wajibun lima fihi min daf'i ithbati shar'i bi qawli man la yajuzu ithbatu shar'i bihi yace magana akan mazaje wajibi ne domin hana yiwuwar a tabbatar da wani abu a cikin shari'a amma kuma ta hanyar maganan da mutumin da bai cancanta a tabbatar da shari'a da maganarsa ba dole a tunkuɗe kar ya zama an bar wasu waɗanda matsayinsu bai kai a karɓi shari'a daga hannunsu ba a ji kuma ana karɓa daga hannunsu ina fata mun gane wannan ya ce don haka wannan wajibi ne don haka ya ya zama al- ab- a aiki ne ah, da yake wajibi akan duk wani malami da ya san wannan ilimin to ya tsaya ya tattauna shi bisa buƙatuwa ah, ga abin da aka samu kuma in muka bi tarihin zamun nan ilimi za mu ga cewa ah, bayan wucewan ƙarni na farko na sahabbai an samu mazaje da dama cikin tabi'ai tun daga nan suka fara magana akan mazaje tun daga wannan zamanin har zuwa kana iya kace har zuwa zamanin su ibn hajar idan ka bi tarihi zaka ga haka babu laifi a takaici mu ambaci mu ambaci wasu daga cikin ah, mazajen tunda mahallin ambatansa din ne alal misali kamar da al-Imam zahabi in ka koma littafin shi mai suna zikiru man yu'tamadu qawluhu fil jarh wa ta'dil ya koro dabakoki a a tattakaice daga zamanin tabi'ai waɗanda suka yi magana akan mazaje tun daga ah, irin su al-Imam Sha'abi Muhammad ibn Sirin yace duk da yake dai a zamanin tabi'ai akwai karancin wannan maganganu saboda mafiyan malaman da ke rayuwa a lokacin sahabbai ne sauran kuma tabi'an mafiyan su mutanen kirki ne dan kaɗan ne waɗanda ba na kirkin ba bayan wannan karni aka shiga karni na biyu aka samu wato karnin abin nan ah, a wasu tabi'i na kenan ba kibar din ba to anan sai abin ya fara karuwa da daidai karewan asrut tabi'ina kamar shekara ta 150 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallama daga nan aka sake samu ci gaba da haka kamar Abu Hanifa a wannan zamani yana daga cikin da suka fara magana akan mazaji haka al-A'mash yayi magana akan mazaji haka Shu'ba wanda yana daga cikin da suka shahara akan haka haka Imam Malik duk waɗannan sun rayu a wannan lokacin ne daga na bayansu kuma irin su hishamu da dastuwa'i su auza'i su al'imamu a thauri hamadu ɗan salama su lais ibn sa'adi sai kuma ɗabaka bayansu su ne zahabi ya ce irin su ibn mubarak da hushaim da irin su abu isaac al-fazari na bayansu kuma irin su ibn ulayya da waqi'a sai kuma ya ce baya ga wannan kuma sai aka samu wasu manyan malamai waɗanda suka zauna zaman dirshan don yin wannan aikin mutum biyu da suka fi shahara a wannan zamanin su ne yahya ibn sa'id al-qattan da kuma abdurrahman ibn mahdi waɗanda ya yake cewa faman jarahahu la yakadu yandamilu jurhu wanda duk suka soke shi su biyun nan to da wuya ka ga wannan suka tashi ta warke waman wathaqahu fa huwa al-maqbulu yace in ku suka s- amince da mutum zaka ga ana karɓar shi yace wa wa man ikhtalafa fihi wa dhalika qalilun ujtuhida fi amri in ko waɗannan limaman guda biyu suka sabani to sai dai a ijtihadi bayan su aka samu kaman al-Imam Shafi'i da Yazid ibn Harun da Abu Dawud at-Tayalisi da Abdul Razzaq da da, da Al-Firyabi da Abu Asim an-Nabi sai kuma dabakan bayan su sune dabakan malaman su al-Imam al-Bukhari irin su Humaidi su Al-Qanabi su Abu Ubayd al-Qasim ibn Sallam su Yahya ibn Yahya al- a- a- a- an-Naisaburi sai kuma ah, daga nan kuma sai aka fara rubuta littattafai waɗanda aka sannafa su don su yi bayanin masu nagarta da marasa nagarta daga cikin wanda suka fara yin wannan aikin ya ibn ma'in ana mashi tambayoyi yana amsawa ana rubutawa sai kuma ɗabakan su ahmad ibn hanbal da shi ma maganganun shi wanda suna daga cikin maganganu mafiya adalci akan mazaje daga nan kuma sai ɗabakan su a Muhammad ibn Sa'ad abin nan mai at-tabaqat kenan da na bayan su kuma sai irin su Abu Haythama Zuhair ibn Harbin da kuma abin nan irin su Abu Ja'far An-Nufayli sai kuma zamanin ko ɗabakar su Ali ibn al-Madini babban malamin nan da su Muhammad ibn Abdullah ibn Numair sai kuma ɗabakar su Abubakar ibn Abi Shayba daga nan sai Ubaidullahi ibn Umar al-Qawariri sai kuma ɗabaka ta ƙasa da waɗannan waɗanda su masu magana kan mazaje sai sa ga ɗan rawiya da Abu Ja'far Muhammad ibn Ammar al-Mausili da da kuma da kuma wato Ahmad ibn Saleh al-Misri sai na bayan su kuma irin su Ishaq al-Kausaj da Darimi da Az-Zuhali da Bukhari da Al-Ijli mai fiqat sai kuma na bayan su su Abu Zur'a da Abu Hatim da Muslim da Abu Dawud sai wanda suka biyo bayan waɗannan akwai irin su Abdurrahman ibn Khirashin da ire-iren su Abu Abubakar ibn Abi Asim da Muhammad ibn Wabbah al-Qurtubi kenan da irin su Abubakar al-Bazzar da irin su Muhammad ibn Uthman ibn Abi Shayba na bayan su kuma akwai irin su Abubakar al-Firyabi da al-Imam an-Nasa'i da Abu Ya'ala da Ibn Khuzaima da Ibn Jarir da Ad-Dulabi da Abu Aruba sai kuma tabakar take kasa da waɗannan Ibn Abi Hatim Abu Talib Al-Baghdadi wani malamin Darqutni su Ibn Uqda da da makamantansu na kasa da su sai irin su Ibn Hibbana Al-Busti Al-Imam Tabarani Ibn Adi Al-Jurjani mai littafin Al-Kamil wanda littafi ne mai muhimmanci kwarai da gaske baya ga su kuma aka sake samun wasu irin su Abu Hayyan Abu Sheikh al-Ismaili al-Imam ad-Darqutni sai zahabi yake cewa wabihi hutima ma'rifatul ilal shine karke amma kuma a bayan shi aka sake samun wasu malamai har ila yau suka yi aiki mai muhimmanci irin su Ibn Manda su Abu Abdullahi al-Hakim su Abu Nasr al-Kalabazi da makamantansu sai kuma irin su Abdul Gani Ibn Sa'id da da da da Abubakar ibn Mardawiya da Tammamu Ar-Razi a bayan su kuma sai irin su Ibn Abil Fawaris da Abubakar al-Barqani da Khalaf ibn Muhammad al-Wasi ana nan ana nan aka zo zamanin su al-Khallal da da Abu Ya'la al-Khalili da kuma zamanin bayan waɗannan su ne na Ibn Abdul Barri da Ibn Hazmin da Baihaqi da Khatib sai kuma zamanin su a Sheikhul Islam Al-Ansari da Abul Walid Al-Baji mutumin Andalus din nan da kuma abin nan a mutane irin su Shuja ibn Faris Az-Zuhli sai kuma dabakar Al-Qadi Iyad da Imam Silafi As-Silafi da Ibn Asakir da Ibn Bashkawal Ibn Bashkwal sai kuma tabakar abdulhaq al-ishbili da ibn al-jawzi da abul qasim as-suhaili daga nan kuma sai tabakar abdul gani al-maqdisi mai al-kamal fi rijal shi da abubakar al-hazim sai kuma tabakar su ibn nuqta da da da ibn najjar da makamantansu sai kuma tabakar su al-birzali da ibn salahi da abu shama da ibn sabuni daga nan kuma sai zamanin su ad-dimyati da ibn daqiq al-eid to baya ga waɗannan kuma sai aka samu su al-imam al-mizzi su ibn taymiya su zahabi su ibn sayyidin nasi sai da da as-sakhawi ya kawo wannan wurin a cikin sharhi sai yake cewa fi akharina min kulli tabaqa da wasu malamai da yawa a kowace tabaka an kana so ka ga sunayensu da dama sai ka koma kamar tazkatul fazi ta zahabi yace sai yake cewa minhum fi shuyukhi shuyukhina almusannifu daga cikin su a cikin malaman malaman mu akwai mai littafin nan shine al-iraqi kenan thumma tilmiduhu sannan sai dalibin sa sheikhuna ibnu hajar kenan yace wa faqa fi dhalika ala jami'i man adrakahu ibnu hajar ya tsallake yafi karfin ya jagorance zama ya ya sha gaban kowa a cikin malaman zamaninsa watu yalbisatu ba'dahu kuma aka nannada tabarma jarhu wata adil bayan shi illa liman sha Allah sai kuma wanda Allah ya so sai wanda Allah ya so kuma daga baya wanda Allah ya ba su irin su suyuti su su sakawi din da makamantansu yace wa khatama Allahu lana bi khair Allah ya sa mu gama lafiya fa addalu wa jarrahu wa wahanu wa sahahu wa lam yahabu aban wala ibnan wala akha suka addala suka jarraha suka inganta suka raunata ba sa shayin uba ko ɗa ko ɗan uwa hatta inna ibn al-madini ila an abihi fa qala salu anhu ghairi an tambayi ibn madini akan baban shi ce a ku tambayi dai wani fa adu suka ƙara maimaitawa fa ataraka thumma rafa rasahu fa qala huwa ad-dinu innahu da'if da aka matsa mai ce to gaskiya babana ba shi da inganci wannan magana tana cikin tafin al-majruhin na ibnu na ibnu hibbana yace wa kana wakil ibn al-jarrah li kauni walidihi kana ala baitil mali yuqrinu ma'ahu idha rawa anhu wakiu ya kasance saboda baban shi yana aiki a hukumar tara haraji idan zai riwaya daga baban sai ya sai ya gwama shi da wani bai an so shi shi kadai yana cikin su'alatul azri ajri na Abu Dawud haka wa qala Abu Dawud sahibu sunan inna ibni Abdullahi kadhab Abdullahi kadhab da yake akwai maganganu akan wannan mas'ala da taujihi da aka mata a wurare mabambanta ba a karɓe ta a haka ba yace hakanan wa nahwu qawlu zahabi fi waladihi abi huraira zahabi na da ɗa mai suna abu huraira da yazo tarjamar sa a cikin mu'jamul tasbishu da kuma kamar yadda ibnu hajar ya kawo a cikin adurul kamila yace zahabi ya ce innahu hafizal qur'ana dan nan nawa yayi hadda alqur'ani thumma tashaghala anhu sannan ya shagaltu da duniya da neman kuɗi da neman abinci da shirme ya ce hatta na siyahu har ya manta dan shi yake bada labari akan wannan Allah ka tsare mu yace wa qala ibn abi unaisa kama fi muqaddimati muslimin la ta'khudhu an akhi yace kar ku ansa daga dan uwana yana nufin yahaya wanda aka bada labarin cewa makareci ne to haka dai akai ta wannan aiki babu tsoro babu kama hannun yaro duk da yake al-Imam zahabi a cikin littafinsa Tarikhul Islam ya ambaci wata magana yake cewa da yago yana tarihin wani mutum mai suna Dawud ibn Ali ibn Abdullah ibn Abbas kakansu Abu Ja'far al-Mansur yake cewa wannan a tarjamar sa mutumin yana da rauni amma da aka tambaye ya dan Ma'inu sai bai iya magana karara ya faɗa ba yace to abin da ya faru shine saboda akwai mutane cikin sarakuna da iyayensu da mutanen gidansu waɗanda aka kauda kai daga yin magana a kansu yace khaufan min as-sayfi wad-darb saboda tsoron takobi da tsoron kisa ba kowa zai iya yin fito na fito da su ba yake cewa wa ma zala hadha fi kulli dawlatin qa'ima a kowane gwamnati a kowane zamani ana samun irin wannan yanayi akwai maganar da ba ta faɗuwa ma mutum saboda tsoron rayuwar shi da makomarsa ba kowa ke iyawa ba yace yasiful mu'arrikhu mahasinaha wa yughdi an masawiha sai ka ji malamin tarihi yana ambatan alheran wannan gwamnati ya kauda kai akan matsalolinta hadha idza kana za dinin wa khairin idan ma mutumin kirki ne kenan fa in kana madahan mudahinan idan ko ya zama san kira ne wanda yake dan abiyari ma a shakida lam yaltafit ila alwara baya mata ka tsantsan zai faɗi duk abin da ya ga dama yace rubbama bal rubbama akhraja masawil kabiri wa hannatihi fi hay'atil madhi wal makarimi wal azama fala haula wala quwwata illa billah ko kuma ya ma juye magana kamar yadda ya faɗa game da alkazuruni alkazuruni wani malamin tarihi ne wanda yake cikin rundunar hulaku hulaku a tattari din in ka je inda yake ba wa hulaku da ƙarshe ce hulaku ma ya musulunta yana na cikin tarihin islam na zahabi da ya zo ya ce to ya ce to malamin da ke bin irin wannan sarki mai zai faɗa da ma in ba irin wannan ba ya zo ya faɗi son zuciya Allah shi kyauta to wannan kenan dai a takaice kwarai da gaske to sai mu je inda yake cewa walaqad ahsana yahya fi jawabihi haqiqa al-imamu yahya ibn sa'id al-qattan ahsana ya kyautata fi jawabihi a wajen amsa sa da ya baiwa abubakar ibn khallad sanda ya tambaye shi yake ce ma yake ce mishi algama ta malam amma takhsha an yakuna haula alladhina tarakta hadithahum khusama aka inda Allah yawmal qiyama Allah shiga fata malam kai yanzu nan ka ce ka aka ba hadisin wane ka aka ba hadisin wane baka tsoron waɗannan su maka su yi jayayya da kai ranar alkiyama a gaban Allah game da cewa ka ci mutuncinsu ko ka ƙi hadisansu sai ya ce mushi wasad ya faɗi magana sadidiya ya faɗi magana wata ke fihal qasdu shine wasad ya ce li an yakunu husama ali ahab ya ce ranar alkiyama a ce waɗannan mutanen su zama abokan jayayya ta ya fiye mini sauƙi min an min kaunin khasmil mustafa fiye da a ce annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama al mustafa zababban nan na Allah a ce shine abokin husumata illam adhub gara su su ce me yasa ka ba hadisan mu da a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce me yasa ka zuba hadisan waɗannan a cikin hadisai na wanne mai sauki yace to gara ya rigima da waɗannan a gaban Allah yana ganin zai iya samun sauki wannan magana ita ma tana cikin muqaddima ta al-kamil fi du'afa rijal magana ce shahararriya da kodayaushe ake ambatanta daga Yahya ibn Sa'id al-Qattan dan haka kamar yadda aka bada labari har ila yau a cikin kitab al-majruhin min al-muhaddithin na Ibn Hibbana da kuma tarihu Baghdad na al-Imam al-Khatib Baghdadi yake bada labarin cewa wani mutum ya ga yayi mafarki daidai lokacin da Yahya ibn Ma'inin ya rasu sai yi mafarki ya ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da sahabbai sun taru kamar suna jiran jana'iza ranan da Yahaya ya rasu sai ya ce ya rasulullah lima jama'atun huna me kuke me kuka taru anan sai annabi nuna mishi gidan Yahaya ya ce ji'itu wa ashabi li usalli ala hadha ar-rajuli fa innahu kana yadhubbu al-kadhiba an hadithi kuma shi Yahaya kuma manta a Makka ma ya rasu ko mintuna aka ce ma annashin da aka mishi ma jana'iza a madina kai ana ba da labarin cewa banu hashimin ne suke aje da shi suna cewa shine annashin da aka yi manzo Allah sallallahu alaihi jana'iza wallahu ala aka ji wani aka ji wani wani hatifi wani murya wanda ba a san kowaye ba tana tafiya tana cewa hadha man kana yadhubbu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam haka aka mishi wannan mafarkin sannan kuma daga baya har ila yau aka sake ganin Yahaya dan Ma'inu a mafarki aka ce mishi ma fa'ala Allahu bika yaya Allah ya da kai sai ce ghafara li wa atani wa wa wahabani Allah ya gafarta mini ya mini kyauta ya mini kaza ya mini kaza wa zawwajani 300 hur'in an bani yan aljanna mata guda 300 ya ce wa adkhalani alaihi marratayn so biyu ma ana kai ni gama Allah ina in gaisuwa wannan duk mafarki ne fa isti'nasi ne ake da su ba wai za a je a ta neman sadaka da su bane ko mun gane to haka to haka dai malamai suke ta waɗannan maganganu duk da yake an samu wasu waɗanda suka yi zantuttuka suka soki malamai akai waɗanda ba muhallin Allah ya tattauna akan maganganun su bane an mai musu da martani da dama za ka ibn daƙiƙa a cikin wancan littafin nashi yayi maganganu a kansu haka shi kanshi as-sakhawi a cikin wannan sharhi nashi wallahu alam to shine da yake cewa li an yakunu khusama'i khusama ali ahab min an min kauni khasmi al-mustafa idlam adhubba idan ban kare hadisansa ba idan ban kare hadisansa ba da haka duk za a ci gaba da yin nasiha da magana akan mazaje waɗanda suke 'yan bida'a waɗanda suke masu kawo barna a cikin addini ana tona asirinsu waɗanda suke ba sa yin aiki da karatu yadda ya kamata ko mugaffalai ko fasikai ko wanda iliminsu bai kai ba sa da tasahulanci a wajen tasnifi ko a wajen ba da shaida ko a wajen ainihin karantawa duk akan yi magana a kansu ilhaƙan da waɗannan na riwaya ya ce wa rubbama rudda kalamil jarihi wani lokaci ana tunkuɗe maganan aljare wanda yake yin jarhu komin girmansa malami ne limami akan tunkuɗe maganarsa idan aka gane cewa ba ta da inganci kamar yadda al'imamu shafi'i alal misali ala jalalatihi wa imamatihi yana da wata magana da malamai ba sa karɓa game da ibrahim ibn muhammad ibn abi yahya wanda shi abin nan shafi'i yakan ce wannan mutumi amintacce ne amma daga cikin ma malaman shafi'a kamar annawawi da ya zo sai yake cewa lam yuwathiqhu ghayru in banda shafi'i babu wanda ya amince da wannan malam yace yace wa huwa dha'ifun bi ittifaqil muhaddithina amma dukkanin malamai suna cewa mai rauni ne haka nawawi ya faɗa cikin tafin shi tahdhibul asma'i wal lughat haka ya faɗa yace amma duk malamai sun haɗu akan raunin shi aka yi ta kokarin a kawo shafi'i uzuri cewa ko dai ya san shi ne kafin ya kware ko kuma bai ga matsala game da shi ba da makamantansu to haka kuma sai ya kawo misali anan yake cewa kan nasa'i kaman al-imamun nasa'i sahibu sunan Ahmad ibn Shu'aib ibn Ali an-Nasa'i babban malamin ɗaya ga cikin ashabul kutubu sita ya rasu shekara ta ɗari uku da uku shine na ƙarshen rasuwa gaba ki ɗaya a cikinsu ya yi magana fi ahmad ibn salihin game da ahmad ibn salih abu ja'far al-misri ahmad ibn salihin al-misri wanda aka fi sani da suna ibn tabari to wannan mutumin sha- al-imamu nasa'i ya mishi jarhi mummunan jarhi da yake cewa laysa bi thiqatin wala ma'munin tarakahu muhammad ibn yahya wa ramahu yahya bil kadhib haka ya faɗa magana cikin tafin tahdhibul tahdhibul kamal na al-mizzi da mizanu al-i'tidal da tafin ad-du'afa wal matrukin na shi imamu nasa'i nasa'i ya yi wannan muguwar magana akan shi tare da cewa bukhari ma ya fitar da hadisin sa to da haka sai malamai suka ce a'a a wani wajen uh, yake cewa Ahmad ibn Salih kadhabun mutafalsifun sai aka ce wannan magana tashi kamar yadda Abu ya Alal Khalil yake faɗa yake cewa wannan mutumi fa min man atqanal min min at min man ittafaqa al-huffaz ala anna kalamahu fihi fihi tahamul malamai gabaki daya kamar yadda yake cikin zafin al-irshad na Khalili yace malamai sun hada kan cewa wannan magana ta Nasa'i ba daidai bace haka zahabi shi kuma yake cewa a cikin mizan innahu adha nafsahu bi kalamihi fihi nasa'i ya cutar da kansa Allah ya gafarta mishi wannan magana da ya akan shi bai cutar da malamin ba ya cutar da kansa ne Ah, babu shakka ah, malami ne mai inganci yana da hadisai a cikin bukhari ma bukhari ya ya rika hadisi daga gunshi kuma da bukhari aka tambaye shi game da shi yake cewa innahu thiqatun saduqun ma ra'aitu ahadan yatakallamu fihi bi hujja haka haka bukhari ya faɗa ah, abin nan game da shi Ah, sorry khatib ya faɗa game da shi a cikin tarihu ah, bagdad haka al-imam al-ijli ya wasaƙa shi abinda malamai suka haka haka abu hatimin abinda malamai suka faɗa game da game da matsalar shi ne shi wannan malami ya kasance baya karɓan ɗalibi a makarantarsa sai hatta sai mutum biyu sun zo sun ba da shaida akan cewa sun san shi to shi mamu nasa'i da ya zo ƙasar misira bai san wannan ka'idar bane ko yaya aka yi ko kuma kwaɗayin hadisi ya ƙosa ya je ya ji hadisi kawai sai ya taho makarantar babu kowa to da ya taho kuma malamin mutum ne mai fushi da ya ɗaga ido ya gan shi a cikin aji ya ce kai kuma wane ne ya ce ni ne wane wane wane wa ya kawo ka nan ya ce a karon kallaba ne ka ce tashi ka fita ya mai kace-kace ya kore shi to sai- sai sai wannan ya zama wahsha ya zama rashin fahimta tsakankaninsu kuma wannan dan adanci ne bai da ka iya da mutum akai to da nasai ya fita shine sai ya je ya nemi littattafan malaman ya dinga lalaban ina kurakure suke a cikin hadisan shi mun gane ya laluba ya laluba ya samu to shine sai zai waɗannan maganganu akai ya mishi maganganu masu ɗaci waɗannan to amma malamai ba su karɓa ba abin mamaki kuma akwai kuma wani wanda ya wani sayi irin haka shi kuma da ya ƙaunace shi sai bai bai mishi haka ba shi ne abin nan eh, mai sunan shi ibn muski nasa'i na riwaya daga gare shi a cikin a cikin a- a- a sunan ɗinsa amma sai dai kaji ya ce haddasana wane wane sai sai ce a a- ya ba da hadisin wa ana asma'u an karanta mishi baya cewa haddasana amma shi wannan sai ya zama jininsu bai haɗu ba bayan wannan abin kasan in jinin ku ya haɗu da mutum ko kun yi rigima za ku shirya to amma in dama abin bai zo ɗaya ba ta yi dukansu masu fushi ne ko kuma kowa ya ga cewa ya fi ƙarfin a mishi wannan wulaƙancin ɗabi'a ce ta ɗan adam dai baka rasa mutane da shi to shine wannan abu ya shiga tsakankaninsu a saboda ya kore shi kamar yadda ibnu adin ya bada labari a cikin alkamil ya ce an faɗa mini cewa samitu muhammad ibnu haruna يقول إنه حضر مجلسه فطرده منه فحمله ذلك على التكلم فيه haka yake cikin littafin ibn adi wallahu alam to wasu malamai kuma suka bashi udiri suka ce a ba haka bane abin da ya faru shine nasa'i ya ji haushin wannan malami ne akan kasancewar shi ya kasance malami ne mai boye ilimi domin baya baya ga wannan shaida kuma sai ka biya akwai school fees a makarantar shi yace to shi sa nasa'i ya ga cewa wannan abin da yake fa mummuna ne wajibi ne a yi magana a kan shi wannan uzuri ne mai rauni kwarai da gaske Allah shi kyauta to wani abin mamaki kuma shi kanshi Ahmad ibn Salih din shi ma ya taba yi ma wani irin wannan shine Harmala Harmala babban dalibin makarantar Imam Shafi'i din nan Ahmad ibn Salih ya taba mishi irin haka har suka zama suna wa juna aiken munanan maganganu dukansu a Misra suka rayu Ah, kamar yadda ibnu adin yake faɗa shi ma akan shi yake cewa ai innahu tahamala ala harmalata ah, ah, yayi ma harmala irin wannan abun nan har ya ɗauki littafin harmala yana dubawa to har ya zama ma cewa idan sabon ɗalibi ya zo garin misra idan ka zo makaranta Ahmad ibn Salih in ya tambaye ka ka san harmala ka ce eh ka je majalis zai ce to ba zan baka hadisi ba ka je can ya ya karasa maka har baki sun ta shiga wannan fadan ba su sani ba Allah shi kyauta wannan dai dan adanci ne baka raba mutane da shi suna su ma da sauki ko yawwa ta yanzu sai aka kai ka police station ma a je a kulle ka akan irin wannan fa rubbama kana li jarhin makhraj wa rub- fa rubbama ah, ka- kana li jarhin makhraju ghatta alayhi sukhtu yace wata wani lokaci kuma fa rubbama yana iya yiwuwa kana li jarhin makhraju ya zama wato sukar da aka yi tana da mafita tana da mafita wanda za a kawar da ita ba suka ce da ta raunatar da mutumin ba ghatta alaihi sukhtu amma sai ya zama wato an samu mummunan tunani ya rufe wannan abu abin bai kai ai sukan da har za a yadda mutum ba amma tunda akwai haushi da damuwa to sai kawai a hada da wannan haushin sai a soki mutum akai abin bai kai na suka ba ko mun gane abin bai kai na suka ba amma kawai sai a soki mutum akai alal misali ko a ce yana fara gige mun shi wannan bai kai a ce a daina sa hadisin mutum ba ko kuma a ce ah, mutumin da za a gan shi nan sun jero da, da matar shi ko kuma mutumin da za ka gan shi mutumin da za ka gan shi ya taho kawai yana sharrake akan hanya misali ko da abun ba mai ba, ba abun khilaful aula ne amma dai bai kai a ce an ƙi hadisin shi ba to sai a haɗa da haushin da ake ji sai a ƙi karɓa gaba alaihi as-sukhdu hina ya- yahraju a lokacin da wato yake cikin haraj yake cikin abin nan saboda babu wanda yake da isma to abin da dai aka dace shine malamai biyu ba sa haɗuwa ko kuma a ce malaman musulunci ba sa haɗuwa akan sukar wani mutumin kirki ko raunata wani mutumin ah, ah, ah, ko ko addala wani mutumin banza ba su haɗu aka haka idan ka koma littafin jami'u bayanin ilmi wa fadlihi na ibnu abdul barri annamari rahmatullahi alaihi sai da yi babi musamman akan babi da ke bayani akan wato kalamul muta'aridina ba'dihim fi ba'd bayani akan maganganun da malamai suka yi akan junansu ya kawo misalai ya magana ya magana akai haka limamu zahabi yana yawan kawo irin wani maganganu a cikin sayar alamin nubala in ya ambaci rigingimu tsakankanin malamai in an tuna a baya mun tattauna akan wannan a can baya insha Allah kuma dama littafin ibn abdulbar yana daga cikin tafan da zamu karanta insha Allah a ɗaya daga cikin azuzuwanmu na makarantar nan ko dai na juma'a ko wannan na asabar yana da muhimmanci kwarai da gaske zamu karanta shi mu zamu ji bayanin dalla dalla to sannan akwai waɗansu malamai kuma da suka shahara da wasu matsaloli yana da kyau su ma a san su in an zo karanta littafan su akwai ah, ibnu khirash ibnu khirash malami ne amma kamar yadda zahabi ya ambata yana da matsala ta shi'anci da rafdu don haka idan ya zo magana a kan mutanen sham to sai ka ga baya musu sauki ibn hajar ya ambaci wannan a cikin mizanul itidal a haka haka a baya ga shi akwai a aka aka san shi shi kuma shine shine shine shine wancan al'ijli shi kuma yana da dan matsala ta nasibanci shi ma in ya zo shi kuma ya zo kan mutanen iraki to shi ma baya musu da sauki mutanen ƙasar kufa eh jos jani yes zakumullahu khairan jos jani al jos jani ko na'am jos jani yana da wannan matsala a cikin littafin shi mun karanta a ajin juma'a ko to don haka irin waɗannan ana so ka san su don ka san me matsalar su me yasa suke yin haka wallahu almusta'an to sai mu je gaba da malai yake cewa ma'rifatu man ikhtalata min thiqati sanin bayani akan waɗanda suka ruɗe cikin fiƙat waɗanda ƙarshen rayuwarsu suka samu wani halal game da a, riwayarsu wato mutum ya zama hankalinsa ya gushe ko tsarinsa ya lalace ko ya samu a, a, gurɓacewar baki harshe saboda tsufa ko saboda abin nan a, rashin lafiya Uh, ko ko wani abu makamancin haka wani bakin shi yakan rikice ya samu uh, uh, shan shanyewar bangaren jiki wani kuma hatsarin mota ko hatsarin wani abin hawa uh, ko wani ciwo ko ya kurmance wani kuma daga mutuwar ɗansa ko matarsa ko wani wanda yake ƙauna wani in an mishi satan dukiya kamar yadda ya faru da wani malami al-mas'udi mas'udi abdurrahman ibnu a- Abdullahi ibn Utbah ibn Mas'ud kamar yadda yake cikin al-iktibat bi ma'rifati man rumiya bil ikhtilat da al-kawakib an-nayyirat fi man ikhtalat min ar-riwayat thiqat duk sun kawo labarin cewa da aka mai sata mummuna sata aka mishi daga nan ya rikice ko kuma wanda littafin shi za su lalace kamar yadda ya faru da ya faru da wannan kenan a ibnu lahi'a ko a a ibnu lahi'a abin da ya faru da shi kenan da littafin shi suka suka suka suka kone aka yi mishi gobara shikenan haka ibn al-mulaqqin shi ma ibn al-mulaqqin anan baya baya malamin si ibn hajar sirajuddin abu hafs umar ibn ali ibn al-mulaqqin yana cikin zairu tazkiyatul hufazi shi ma gobara aka yi a makarantar shi tafin shi da kone gaba ɗaya daga nan ya sururuce shi daga nan mutuwa mai daga nan bai wuce wata shida a rayuwa ba gaba ɗaya hankalin shi tashi kuma za ka yi fahimtar wannan irin yanzu wata rana da aka sace mu wata kwamfuta wallahi tallahi na fi sati na kwanta bacci ko sai in jina mafarkinta kai ba kwamfuta ba ma ina da wani hard disk wani 1 terabyte wata rana na je da shi samu wani ya zo zan saka mashi wani abu ina sakawa ashe yana da virus a cikin kwamfutar shi kawai naga gaba ɗaya lalace kawai na ji kaina yana lu haka kamar zan kamar zan zan yi jiri tashi ne kawai na sa wani ya rako na gida na dawo gida kawai na kwanta wallahi ban iya aiki ba rana a office saboda in ka tuna abubuwan da kake da su a ciki yadda muka dogara da waɗannan abubuwa har yanzu kwamfutar nan har yanzu ina jin takaici ta kwamfutar nan yanzu da nake magana na saboda hatta thesis ina na PhD asalin wanda yake akan Word yana cikinta soft copy ban da wani kuma sai dai pdf wanda yake kan net amma soft copy na word yana ciki littafin tarihi mala albani da na rubuta wajen shafi tamanin shi ma na word shi ma yana ciki ya tafi wanda na zauna tsuntsawar rayuwar shi nake ta rubuta nake ta rubuta a hankali a hankali na kusa gama na kusa gama mabuyar da shi za mu ta yin magana tare albani da kawai shiru nake saboda kuma maganganu da na dinga yin interview da mutane su baba talatu a muciya su wane ne ne ta tattara wasu kuma na jiji a kasusuwa da abin da na tuno da na haɗa kawai shi ma ya tafi suna nan da yawa abubuwa waɗanda sai dai kawai a haɗa a lahira kuma ɓarawon na haka zai je kawai sai dai ta dubu biyar dubu takwas ni gara ya sace min dubu ɗari biyar ma akan wannan kwamfuta da ya sace so irin wannan ya faru da mutum sai hali sai hali wani kawai shi kenan daga nan an rasa shi wani kuma akwai malamin da matar shi ta kona mai littattafai shi ma saboda ya matsa da baya zuwa ɗakin ta baya kula ta kawai ta sawa labirarin wuta a wannan shi ma an ce sai da ya samu abin nan heart attack to irin wannan malamai sukan yi magana a kansu marifatu shine marifatu wato me ake ce musu maniftalata min thiqat dan a sani a tantance yaushe ne riwaye su ake karba yaushe ne ba a karba abinda aka tantance malam ya ce wa fi thiqati man akhira nikhtalat fama rawa fihi aw abhama saqat wa nahwu ata'in wa huwa ibn nahwu ata'in wa huwa ibn sa'id ibn sa'id wa kal jurayri sa'id wa abi ishaq thumma ibn abi aruba ثم ابن أبي أروبتي ثم الرقاشي أبي قلابتي كذا حسين كذا حسين السلمي الكوفي وعارم محمد والثقفي كذا ابن حمام بسنع إذ عمي والرأي فيما زعموا والتوأم وابن أيينة مع المسعود وآخرا حكوه في الحفيد ابن خذيمة مع الغطريف مع القطيع أحمد المعروف كما يدى مكا فدا أسل ما أنر واتو اختلاتي شيني أسامو فساد الأقل وكما عدم الانتظام في الأقوال والأفعال متين يرولي شكرو سكامشي كو خرف نباكي كو ضرر كو عرض كو مثلا تيجي تو إذا أكا سامو هكا wafi thiqati an samu cikin malamai amintattu min riwayat su dama masu rauni ba a magana su ko su rude dama duk ɗaya ne wai makafi sun yi dare game da wasa suke cewa ko to amma thiqa ne idan ya samu matsala daga baya shi ake magana akan shi man man akhiran wanda daga ƙarshe ikhtalat suka samu rudewa a ƙarshen shekarun su suka samu rudewa a ƙarshen shekarun su sai ai wannan hukuncin famarawa wanda ya ruwaito abu mutumin da aka sifata shi da aka idan ya ruwaito fihi a halin ikhtilatin au haka za a kanta da nakal au hama ko kuma aka sake aka aka kasa bambance wannan maimakon au abhama sai ya zama awib hama aka kasa tantance wannan mai riwayan ya karba a gunshi kafin ne ko bayan ikhtilatin aka kasa tantance wannan to abinda za a yi shine sakat to wannan ya faɗi wannan riwaya ta faɗi ba za a karɓa ba ba za a karɓa ba sai an tantance ko kuma wanda aka aka sani sai a abin nan to a a akwai wata magana da ya kamata mu fahimta a cikin littafin Bukhari da Muslim akwai an samu riwaya an kharraja hadisan mutane da dama daga cikin su wasu sun ambace su anan waɗanda suka sami irin wannan matsalan zaka ga malami wanda an ce mukhtaliti ne sai kaga kuma riwaya shi a cikin bukhari kuma daga gun wani wanda ana tsammanin yayi riwaya a gun shi a zamanin ikhtilat to wannan ba matsala bane wanda zai farin ciki da wannan shine wanda yake dama yana neman abin da zai kama ya rashin mutunci ko ya shigantaka amma malamai sun bi sun tantance ga baki ɗaya irin waɗannan cewa a'a abin da aka sani fil jumla wannan abin da ya tabbata ne akwai wani makharaji na riwaya wanda ya tabbatar da wannan riwaya da haka in ka bincika ka bincika zaka samu riwaya tabbatacciya ce riwaya tabbatacciya ce bata da matsala akwai malaman da suka ware littafai na musamman suka yi magana akan mukhtalitai kamar waɗancan da aka ambata a ma'rifatu siqat mai sunan shi alkawakibun nayyirat fi ma'rifati athiqati man ikhtalata min riwayat min athiqat da al-iqtibad bi ma'rifati marrumi bil ikhtilati akwai na al-imamu abubakar al-hazimi wanda sunan shi tufatul mustafid tufatul mustafid asyuti ya ya ambace shi a cikin tadribur rawi ba a samu littafin ba yanzu sannan akwai na al-imamu al-ala'i shi ma yana da shi wanda zahabi ya ambata a cikin tadkatul huffaz al-imamu ibnu ibnu hajar ma da littafi shi shi ma wanda ya gina shi akan waɗancan akwai wancan wancan al-kawakib an-nayrat shine na abul barakat ibnu kayyal abul barakat ibn kayyan da kuma na shi al-burhan al-halabi shine al-iktibat bi marumiya bil waɗannan guda biyu muna nan da su a nan makarantar mu shahararrun tafai ne mujalladi ɗaya ne haka kaman girmar riyadus salihina wanda aka tattara su ne mafiya shahara da guda biyu na al-iktibat na na na al-burhan al-halabi da kuma na ibnu kayyan shine al-kawakibun nayyirat fi ma'rifati man ikhtalata min riwati athiqat ina fata mun gane ibnu kayyar ya rasu shekara 1939 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malami ne nan kusa to sai malai ci gaba da cewa nahwi ata'in kaman ata ata wa huwa nan za a karanta ba wahwa kamar da muka saba ba wa huwa za a karanta shine ata ibnu sa'ib al-thaqafi al-kufi ɗaya daga cikin manyan tabi'ai din nan kamar da malamai cikin mazaje masu magana akan mazaje suka faɗa kamar ibnu ma'inin da makamantansu sun faɗa haka ibnu hibbana ma ya faɗa a cikin littafin shi athiqat da yake cewa innahu talata bi akhara wa lam yafhash hatta istahaqqa an yu'dala bihi an maslak al-udul ya samu ikhtilati amma bai tsanani ba to haka dai malamai da dama suka ambata game da shi cewa ya samu ikhtilati kuma an ka duba masu riwaya daga gurinsa idan ka kalli masu riwaya daga gurin shi kamar yadda yake a cikin tarjamominsa a wurare daban-daban akwai su ibn ulayya su jarir ibn abdulhamid su khalid ibn abdullahi alwasiti su ibn jurejin duk waɗannan su riwaya a wurinsa yana cikin halin wato abin nan ɗinsa ba'ada kenan ba'ada ikhtilatihi duk waɗannan amma kuma akwai hadisan su a cikin bukhari kamar al-imam al-bukhari ya fitar da hadisai a cikin sahih ɗinsa daga hushai misali sai dai ya karrana shi da wani da makamantansu to kaga wannan yana daga cikin wurin da ya kamata a tabbatar a tantance kaga ya fitar da hadisin wani wanda ya rawa daga gare shi bayan ikhtilati amma sai ya karrana shi da wani dan ya tabbatar da cewa abinda wannan ya ruwaito bayan ikhtilatin dama can kafin ikhtilatin ma a haka malamin yake ba da shi sai ya karrana shi da wani a lokacin ba a samu matsala ba kenan wakal jurairi akwai kuma al-jurairi haka ake karanta shi musaggaran da damma shine Abu Mas'ud Sa'id ibn Iyas al-Basri malami ne fika cikin malamai shi ma ya samu ikhtilati kamar da Ibn Hibbana ya ambata yace qabla thalasi sanawatin qabla thalasi sinina bi wafati shekara uku na ƙarshen rayuwarsa ya ya kasance mukhtaliti shi ma daga cikin ɗalibansa wanda suka yi riwaya a wurinsa bayan al-ikhtilat kafin ikhtilat akwai irin su Ibn Ulayya su Hamad Hamada ne dukansu guda biyu da Shu'uba da da da da da ainihin wato Sufyan al-Thauri da da Abdul A'la Ibn Abdul A'la da makamantansu to amma bayan ikhtilati daga cikin da suka rawaya gunshi akwai Ishaq al-Azraq Ishaq al-Azraq da Abdullahi dan Mubarak da Muhammad ibn Adi da makamantansu da da Yahya ibn Sa'id al-Qattan duk waɗannan manyan malaman da Yazid ibn Harun duka sun yi riwaya a gurin shi bayan ikhtilati kuma hadisin sa na cikin Bukhari da Muslim shi ma wani ya daga cikin ashabul kutub sita ta hanyar ah, hadisin da Bukhari ya rawaito ta hanyar Bishr ibn al-Mufaddal da Khalid ibn Abdullah ah, ah, ah, da kuma Abdul A'la din da Abdul Warith ibn Abdul Quddus duka waɗannan suna da ah, ah, ah, abin da Abdul Warith eh, da- duk suna da riwaya daga gare shi ibn abdulaziz ibn abdul samad sorry ba ibn abdul Quddus ba to haka haka haka Bukh- muslim ya fitar da wasu hadisan shi ta waɗannan hanyoyin da ta hanyar ja'far ibn sulaimana ad-dubai da ta hanyar ah, abu usama su to ka- kaga duk waɗannan akwai su insha Allah ina ganin bari mu saurara anan saboda kada mu tafi da nisa Ah, na ga rana ma tana nema ta fito ko ta fito ne ma sai mu tashi da yake cewa ishaqu wa ah, wa kal eh, jurairi wa abi ishaqa to sai mu tashi nan da yace wa abu ishaqa na sa zamu gama littafin ne yau ai saboda ya zo karshe ko gaba ɗaya ba inda muka mashi karatu ɗaya ko biyu insha Allah zamu ci dunin sa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله